سلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama gabatar da wannan muhadarar da ko da yaushe tana sosa mana zukata mun yi iya ƙoƙarinmu na ganin cewa mai tanadi wanda ya dace da ita kuma alhamdulillah mun cimma gurin wadda muhadara ce kurge kun san takenta sheikh ibrahim inyas a kotun musulunci me yasa na ɗauki sheikh ibrahim inyas na bar ahmadu tijani wanda ahmad tijani shine farkon wanda ya assasa ɗariƙar tijaniya zuwa gare shi ake dangana ta na ɗauki inyas na baro mu'assis duba ga shaharar shi a cikin mutane wasu mabiyan da ake shaye da su sun fi sanin inyas sama da sanin ahmad tijani kuma fitinar shi ta fi yaduwa sosai a cikin bakin gama garin mutane sama da ahmadu tishani bal kun shi maganganu masu muni game da shi waƙoƙi da aka yi a kan shi na cewa shi allah ne bal ma wasu suka ce ya fi allah amma za mu zo mu shi a cikin muhadara saboda akwai masu kyautata mashi zato daga cikin mutane cewa ba shi ya faɗa ba bai ce a yi ba faɗa aka yi a madadin shi kuma shi baya son haka nan haka wasu ke kitata mishi zato abun mamaki ma za ka samu hadda wasu masu dangantuwa zuwa ga ahlus sunna za mu zo mu ji da izinin shi ne ake faɗa ko kuma ba da izinin shi bane ba insha Allah shi yasa sai na ga na tsara muhadara kama haka imanin inyas da Allah subhanahu wa ta'ala sannan imanin inyas da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan imanin inyas da mala'iku gaba ɗaya ko kuma wasu daga cikin mala'iku sannan imanin inyas da alkur'ani mai girma sannan imanin inyas ko kuma mahanga inyas game da neman ilimi kafin fara muhabara akwai abin nura da ya kamata jama'a su nura da shi ba mun tara mutane ba ne ba domin mu ma wasu izgini ko cin mutunci wallahi ba shi ba ne matsalar da ta haɗa mu da sheikh ibrahim in ya su matsala ce ta addini ba mu da wata matsala ta harkar duniya da shi ko da irin iransu ko kuma masu kama da su an gane ko kenan kar ku ɗauka cin mutunci ne ko izgili ko raina wasu aka zo ai gwalgwadon abin da yasa aka ce za a yi magana da shi shine bayyana gaskiya na farko kenan saboda mi Allah subhanahu wa ta'ala shi umarnin cewa a bayyana gaskiya saboda da bayyana gaskiya ne ƙarya ke fitowa ga hili kowa ya ganta shi yasa Allah ya ce wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin saboda haka ne muke fassali ayoyin alqur'ani daki daki mu ba su ma'anar da kowa zai iya ganewa ba dan komi ba dan hanyar mutanen banza ta bayyana karar kowa ya ganta lokacin da ka ganta sai kai kokarin nisan ta take wannan shine asalin abin da ya samu kai muhadara na biyu akwai masu ganin cewa wannan wa'azin da ake ko ko irin ire-iren wannan wa'azin suka ne saboda sun jahilci me ake ce suka yanzu misali taron ga da muka zo muka yi wani dan siyasa muke magana akan shi yau akwai me yasa ba su dan fare mu addinin ba suka makala mai abubuwan da babu shi a ciki shi yasa ka ga mu yi magana akan su me yasa muka dauko inyas saboda ya shigar da wasu bakin abubuwa ya dan fara su da addini ababen da yake dauke da da dai an yi haƙuri jama'a game da wannan kalma ababen da shakin yasa yake ɗauke da ababe ne da ke cin karo da musulunci bal ma rusa musulunci suke shi yasa zan magana kan shi babba abin da yi muhimmanci bayan waɗanga ba za mu yi magana akan inyas ba da wasu mutane daban wanda 'yan adawa sani so da galibi dan adawa ka ko maƙiyinka bai cika yi adalci akan ka ba shi yasa za mu yi amfani da littattafan da ya wallafa da hannun shi ya rubuta wanda kuma kowa ya san su babban littafin da na dogara a kan shi wurin rubuta abin da in ya yi akwai kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas wanda wannan littafin yas yana yaban shi sosai kuma yana ji da shi galibi na fi cirowa a cikin wannan littafi littafi na biyu addawawinu sit diwani guda shida ya tsara na waƙe da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na uku akwai nafahatul malikin gani wanda ya fi shahara da alkonakiriya sannan albayani wa tabiyin an tijaniyati wa tijaniyin su ne galibin wanda na dogaro su wasu kuma na ɗauka daga cikin wanda an bayani ya zo za ku ji kama jawahirun rasa'il wannan littafin wasiƙu ne na inyas da yake turawa ƙasashe daban-daban zuwa ga mabiyan shi yana musu nasiha yana jan kunnansu yana umarninsu da su rike ɗariƙar tijaniya ɗaya daga cikin ɗaliban shi da ake ce masise ya haɗa su gaba ɗaya ya maida su a matsayin littafi ya kama inyas ya duba su ya yarda da cewa littafin sani kuma ba ɗaya magana sisi a ciki gaba ɗaya magana inyas insha Allah da su za mu yi amfani kenan ba za mu faɗi wata magana ba da shi bai faɗa ba insha Allah za mu fara imanin inyas da Allah ku riga kun ji malam Usman ya muku bayani arkanul iman arkanul iman guda shidda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamna tare da sahabban shi mala'ika Jibril ya zo da sifa ta mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi imani shine an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wannan sune arkanul iman guda shidda an ce musu arkani ne ana nufin da al arkan ar rukun bangaren abu inda ya fi ƙarfi shine ar-rukun arkan jami'in shi kenan kaga yanzu wannan masallacin rukuni nawa gare shi kuɗi gare shi wanda su suke riƙe da shi wanda idan aka rasa rukuni ɗaya daga cikin arkan kenan guda hudu zai iya rushewa to arkanul imani guda shidda ne da ɗaya ya ɓanta ne gaba ɗaya sauran sun rushe na farko imani da Allah wajibi ne kai imani da cewa akwai Allah ba a taɓa lokacin da babu shi ba ko ba za a taɓa samun zamanin da za a zo a rasa shi cikakken sarki mai cikakken mulki babu wanda ya sai da shi subhanahu wa ta'ala kai imani da haka cewa yana nan baya da kishiya baya da abokin tarayya baya da wakili ko na'ibi ya ishi kan shi wannan shi ne Allah shi sai ce Allahu la ilaha illa huwa al ban ji ba al-qayyum wanda ya wadace kanshi da kanshi bai bukata kowa yana nan kafin komai da komai kaga kenan ba ya su bane dan bukatuwa zuwa gare su wannan shine imanin musulmi game da Allah babu mai tarayya da shi baya da na'ibi subhanahu wa ta'ala to bar mu shi imanin in yasu da Allah mu ji yaya fatan mu mu shi dama da muka zo mu mukarana nan tsakanin imanin inyas da imanin musulmi ko imanin annabawa gaba daya dan mu gano idan imanin inyas ya dace da nasu annabawa kamar yadda alqur'ani ya karantar ko sunna ta karantar alhamdulillah shi muke nema amma fa in ya ci karo da addini faddinu aula minan nasu jami'a in ya ci karo da addini ko to za mu ɗauki addini mu gabatar da shi akan komai da kowa na farko imanin shi da Allah ku sani imanin inyas da Allah shine a wurin inyas komai Allah ne kun ji abin da na faɗa ko a wurin inyas komai Allah ne yana da aqidatu wahdatul wujud aqidatu wahdatul wujud shine aqidar da take cewa komai da komai Allah ne ba bambanci tsakanin Allah subhanahu wata'ala da mala'ikun da da mala'ikunsa da halittunsa gaba daya an gane ko wannan ita ce aqida inya a wurin inya shi da kanshi Allah ne mu da ke zamnanan alloli ne sama Allah ce ƙasa Allah ce dabbobi karnuka da jakai da dawakai dukansu alloli ne wadda wannan aƙida aƙida ce mai haɗarin gaske kun ga kun ji imani da Allah kamar yadda ya bayyana a cikin Qur'ani ko kuma sunnan manzon shi sallallahu alaihi wasallama tana daidai da wannan tana daidai da wannan ba sa daidai ko to bari mu shi bakin in yasu me yace game da Allah a cikin wannan littafin kashiful ilbas shafi na 124 kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas in yasa yana bayani game da game da jan kunne yana jama mutane kunne game da yin inkari ko musu game da waliyan Allah idan suka yi wata magana mai muni yace kada ku musu inkari kada ku musu musu bai dace ku yi ba in ya ce waliye irin nasu kenan a rifai wurin shi masanan Allah a sufiyanci kenan ku tsaya ku ji abin da ya ce ya ce so da dama za ka ji mutum idza sami a qawlahum min ghairi tahqiqin li maqasidihim wa ma'rifati fahwa isharatihim ittahamahum so da dama ya ce daga cikin mutane za ka ga idan suka ji abin da malaman sufa yake cewa ba tare da sun haƙiƙance abin da suke faɗa ba ko fahimta abin da suke nufi sai su tuhumce su kenan yana nufin akwai masu tuhumar su ku gane game da maganganun da suke saboda ba su tafiya tare da fitira ba su tsaya da qur'ani da hadisi sai ce mi yace kamar faɗan masu faɗa daga cikin masanan ubangiji suke cewa ar-rabbu abdun wal abdu rabbun la hawla wala quwwata illa billah gashi nan kashful ilbas na inya duk mai shi je duba safa ta 124 yace bai dace ba ku rika mawaliyai inkari ko kuma arifai inkari yayin da suke cewa Allah bawa ne kuma bawa Allah ne kun ga kenan wurin in ya su ba bambanci tsakanin Allah da wa ban ji ba da bawa wannan aqida musulunci ce to shine wanda kuka ga ana yadawa in ya a daidaita sahu in ya motoci in ya shaguna in ya wasu a jikinsu ma in ya wannan shine in ya yace bai dace a inkari ba bai kamata ba ku yi musu yayin da kuka shi suna cewa ubangiji ma bawa ne sai yake cewa fa idza sami'a hadha man la zawqa lahu amara bi qatl qa'ilihi aw dhabhihi yace da dama daga cikin wanda ba su da zauki ba su san dadin magana ba idan suka ji an yi irin wannan magana sai su yi foro da a kashe wanda ya gayyata ko a yanka sa ashe kaga ya gano magana tana da mi kenan tana da hadari nan tana shiga cikin haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce saboda mi ake musu haka ne ya ce saboda ba a fahimci mi suke nufi ba ya ce da ka gane mi suke nufi na sufanta bawa Allah da bawa ko bawa da Allah da baka tuhumce su ba ku tsaka shi sharhin da zai wallahi sharhin da zai zai fito maka karara cewa Allah bawa ne to tsaka shi yace fa idza arafa muradahum bidhalika amma idan ya san abin da suke nufi sai ya kyale yace me suke nufi annal abda idza badala nafsahu li maulahu wa fani fi mardatihi wa ghaba bi shuhudihi an shuhudi nafsihi mallakahu Allah mulkan kabira hatta idza qala lish kun kana na fata kuna gani yace lokacin da bawa ya kai matuƙa wurin zikiri da tarbiyya da ibada da wannan abin da suke yi in ya kai matuƙa ya ce zai kai lokacin da zai ƙare ka kafa ya shige cikin Allah ya ce idan ya shige cikin Allah zai bar ganin kanshi sai dai yana ganin Allah ya ce a wannan lokacin Allah zai ba shi mulki mai girma ta yadda idan ya ce mu abu kasance zai kasance bai zan Allah ba to kuma wannan magana in ya ce shehu babban wali da ake yada cikin duniya yau kaga kenan a fahimta in ya fir'auna bai kuskure ba da ya ce ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi kuma bai kuskure ba da ya ce ana rabbukumul a'la saboda in yansa ya ce za ka iya zamantowa Allah ta yadda zai baka mulki mai girma idan ka ce mu abu kasance sai ya kasance sai yake kafa hujja da wani ɗaya daga cikin manyan manyan malaman sufaye irin mai aƙidarsa wanda mutunan sunan shi aljeli ya ce radiyallahu anhu ya ce kamar yadda malamin mu jeli ya ce Allah yarda da shi wa amri bi amri lahi in qultu kun yakun wa kullum bi amri lahi fahkum bi qudratihi yace jeli na cewa dan ya tabbatar muku da wannan akida wa amri bi amri lahi umarni al'amura na gaba ɗaya suna tafe ne ƙarƙashin al'amuran ubangiji shi yasa idan na ce mu abu kasance zai kasance yace duk abin da kuka ga ina yi ina aikatawa to da umarnin ubangiji nake yi kamar wakili ne na Allah ko na'ibin shi abin da Allah ke yi shi ma zai wannan in yas ke buga hujja da magana wanga mutum dai tabbatar muku da cewa ba bambanci tsakanin Allah da wa da bawa kuma bayu suna iya zaman so suna iya zaman towawa Allah subhanahu wataala wannan kaga cikakka ƙarya ce ba zai taɓa yiwa ba wannan wani irin addini ne kun taɓa jin irin shi magana ta biyu har yau a cikin littafin shi kashiful ilbas wannan shafi na 153 yana bayani ne kalkashin halaccin ganin Allah kiri da musu kun taba jin wannan magana da Allah in yasa yana bayani kalkashin zancen cewa za a iya ganin Allah ido da ido saboda dama yana da wani littafi da ke da sunan tafsiratul anam في جواز رؤية الباري في اليقظة والمنام واي واي كان الأمة غبا دايا سغانا cewa za a iya ganin Allah a farke kuma a cikin mahalki littafi ne shi da kanshi wannan ba sai dai bai samu shigo hannuna ba amma na san maganganu da sun wadace ne da samun littafin nashi kuma in ya sake cewa wa hadhihi ar-ru'ya allati tanaza al-ulama'u fiha fi imkaniha wa adam imkaniha ليست هي الرؤية التي يدعي أهل الفناء في ذات, الج... في ذات الحق جل وعلا فإن رؤيتهم ليست بالبصر ولا بالقلب بل بعين الحق جل وعلا yace wai sabanin da ake samu na malamai cewa ana ganin Allah ko ba a ganin shi yace wannan ba maganar malaman sufaye bane sun zarce wannan magana ka san malaman musulunci sun sabani cewa za a ga Allah lahira ko ba za a gane shi ba wasu suka ce tunda Allah ce lan tarani suka ce lan kinna tufidul abad tana nuhin har abada ba za a ga Allah ba suka ce ba za a gan shi duniya ba lahira ma ba za a gan shi ba ahlus sunna suka ce ba gaskiya ba ce ƙarya ce kuke saboda me Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ku ganin ubangijin ku irin yadda kuke ganin wata yanda kai kwana goma sha biyar sha shida sha bakwai ta yadda ba za ku takurba wurin ganin shi ba wani wanda zai ce jaye kai ka tare mun ganin wata haka za ku ganin ubangijin ku a cikin aljanna ta shi alkiyama in ya sai ce wannan ba matsalan mu bace bace wannan ba sabanin mu bane ba yace mu batun ganin Allah da muke yi yace ba gani ba na ido ne ko na zuciya za mu ganin Allah ne da idan Allah kun fahimci wannan magana in yasu ya ce ana ganin Allah ne da idan wa ku faɗa shi da idan Allah rikida suke su koma Allah sai su gan shi da idan nashi wannan aƙida ce ta musulmi ka taɓa jin haka cikin ƙur'ani ko cikin jaridu ko kai ko cikin wasu abubuwa na shirme ka taɓa jin wannan zancen to wannan shine aƙida in yasu game da ubangiji annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je wurin miƙati tsakanin shi da ubangiji Allah ya alkawalin haɗuwa da shi ya je don su haɗu su tattauna da shi da Ubangiji sai ya nemi ya ga Ubangiji. Allah ya ce falan ma ja a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu lokacin da annabi Musa ji wurin miƙatunmu domin alkawalin da muka zarta tsakanin da shi ya je da ya je sai Ubangijin shi ya tattauna da shi da ya ji daɗin tattauna da ubangiji sai ce ni rabbi arini anzuru ilaika ya ubangiji ka bani dama in ganka me Allah ya ce mishi lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين sai ce ya ubangiji ina son in ganka ka bani dama haka mana Allah ya ce ba za ka taba gani na ba a nan duniya amma idan kana so ka jarraba jibi wancan narkeken dutsen idan ya tabbata a wurin shi bai motsa ba to za ka gani malaman tafsiri kamar sai imamu tabari da ibn kathir suka ce Allah sai bayyana mu wannan dutsen wani bangare na hasken shi da bai kai a ce karamar yatsan na basu kaɗan daga ciki wai misalin hasken na ubangiji yana fuskantar yana fuskantar dutsen dutsen ya tarwatse zangari annabi Musa ya faɗi ya suma yana tasowa mu yace subhanaka tubtu ilai tsarki ya tabbata ga ubangiji tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na na tuba game da abin da na nema na ganin ka ba zan ƙara tambaye ka game da haka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mummunne wanda zai kudurta cewa lalle a nan gidan duniya ba za a ga ubangiji in yas ka zo ka ce mana ana ganin ubangiji kiri da muzuku a mahulki jama'a wani irin addini ne yake salata mutane wannan mutum haka sai zai ga mutum yana gama magana wani na gaba da kai saboda in yas wannan in qur'ani mu yace mu bin yas ne jama'a qur'ani zama doka ko muka gani in yas Allah ka raba mu da kafirci da fitina sannan kuma in ya ya ce game da wannan al'amari na cewa ana iya ganin Allah da idan Allah ya ce shugabanmu malaminmu aljili yake cewa radiyallahu anhu falaysa yurar rahmanu illa bi ainihi wa zalika hukumun fil haqiqati qati'u yace ai ubangiji ba a ganin shi sai da idan shi kuma wannan hukunci ne a cikin ilimin hakika wanda yankakke ne ba abu sabani cikin shi ka san sana da ilimin na hakika irin wanda sauran mutane ba su da annabawa da suka wuce ba san wani ilimin hakika ba da batini da zahiri an gane ko amma su sun kirkiro su kadai ke da shi dan haka kalkashin ilimin hakika duk abin da ke haramun ne wurin su halal ne sai ka ga mutum na lalata yana zina yana cuta yana komi sai ce ai a zahiri ne kake gani amma a batini ibada ce yake wallahi tallahi ba ba ba sa bane wallahi kan ku dauke shi abin da ya ko izgili ku gode ma Allah da ya tabbatar da ku akan tauhidi da fahimtar gaskiya ya ci gaba da cewa a cikin littafin har yanzu shafi na 154 yana cewa qala ba'd al-arifin ya ce wasu manya-manyan arifai masanan ubangiji suna cewa in ka ji ya ce masanan ubangiji irin shi fa kar ku yi zaton malamai saboda ba za ka taɓa ji ya ce bukhari ya ce ba ko ibn abbas ya ce ko imamu tabari ko al-qurtubi ko ibn kathir wannan bai san su ba shi malaman takarra ya ɗauki su haka yake ce musu dan izgili wanda za ku zo ku ji nan gaba ya ce daga cikin arifai suna cewa الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالغير دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال يتشي الله قل وذر الوجود وما هوى ka ce Allah kawai manta da duniya da abin da ke cikinta kar karka bambanta wannan bango ne wannan jaki ne wannan kare ne wannan akuya ce wannan mutum ne wannan waye dukkan su Allah ne ka ce kawai Allah in dai kana so ka kai matsayi na kummalu manya-manyan mutane masu martaba cikin addinin su in yas to sai ka mai da komai Allah yace fa ghairu dunallahi duk wani abu wanda ba Allah ba in haqqaqtahu idan ka tsaya ka nura da shi da kyau ka bincika da kyau adamun ƙarya ce ba kuna fahimta abin da yake cewa so yake dunkune maka Allah cikin komai da komai shi yasa duk wani wanda abu ba Allah bai ce ƙarya ce sama wurin sa ƙarya ce kasa ƙarya ce babu ita kunan duka babu kowa cikin masallacin sai wa kenan wurin sa Allah kawai ke da kwai kenan dukan kunan alloli ne sama Allah ƙasa Allah jakai raƙumma awaki aladu duka alloli ne wurin shi yace wa'alam bi annaka wal awalim kullaha lawlahu fi mahwin wa fidm hilal ka sani kai da kai da duniya gaba daya duniya da lahira ba dan da Allah ya shige cikin ku bai narke ya samu a cikin ku da ba wanda zai gan ku ko narke kun watse ba wanda zai ga inda kuke to amma da kaga ana ganin kun nan ana ganin sama ana ganin ƙasa ana ganin mutane da dabbobi da komai to dan sun zama Allah ne ake ganin su karshe ke cewa fal'arifuna falau bi an lam yashhadu shay'an siwa al-mutakabbir al-muta'ali yace arifai masana Allah wurinsu sun kare sun narke ba su ga komai ba a duniyan nan sai almutakabbir kuma da almuta'al sunayen wane ne ta suke babu komai sai Allah cikin duniyar Allah kuma ya sha cewa duk wanda ya bauta ma wani shi dan ya nuna maka akwai shi kuma akwai wani shi sai ce babu babu wani Allah duk guda shi yasa wurin su duk wanda da wanda ya bauta ma jaki da wanda ya bauta ma kare da wanda ya bauta ma Allah da fir'auna da ya da'awa ilahantaka da masu bautar shanu da kiristoci da yahudawa duka abu guda ne suke bauta ma duk guda ne ba wanda ya kamata kama in kai haka ake da su take ya ci gaba da cewa wani daga ciki ya ce kuma ya faɗa daga cikin arafai ya ce muz araftullaha lam ara ghairan wa kazal ghairu indana mamnu'u ya ce ni tun da na san Allah ban taɓa sanin akwai wani wanda ba Allah don haka duk ma wani wanda ba Allah ba a wuri na ƙarya ce komai Allah to bayan ya kawo waƙoƙin nan na mutanen da suka gabata wanda yake ɗauke da aƙidar su sai ke so ya gaya muku sai ce wa ghairu zalika min al-ibarat allati madaduha tayyaru tawhid tayyaru bahr at-tawhid al-khas yace wanda wasu wasu maganganun ma wai bai so ya kawo muku su ba kamar so yake takaita yace wasu maganganun da bai kawo ba yace tsantsan tauhidi ne nake mantattun mutane wannan shine tauhidi suke ya ci gaba da cewa a cikin wannan littafin na kashiful ilbas ya ce shafi na 254 zuwa shafi na 255 ya ce faslun yadda ka ana karanta littafin fiƙi ko wani abu fasali sabu wanda za a buɗa ya ce ƙaunar muridin fani fi hali sukrihi wa ghaibatihi ra'aitullaha وما رأيت إلا الله ونحو ذلك من العبارات لا ينبغي أن ينكر عليه من لا أن ينكر عليه من لا معرفة له يتفصل سابو faɗan muridi da kaji yana cewa za ka shi muridai 'yan tijjaniya ko su 'yan ɗarika suna cewa ba ni ganin kowa sai Allah ko ya ce ni ban ga kowa ba sai Allah ya ce da irin waɗannan maganganu da za ka suna faɗa ya ce bai kamata ka musu inkari ba bai kamata ka musu musu ba ko jayayya ya ce bale kai da baka da ilimin na ma'arifa kai ba ɗaya daga cikin sanin bai kamata ka musu jayayya kenan kaga yana tabbatar da cewa idan aka zo na da'awar ganin Allah ko shine Allah ma bai kamata ka mashi inkari wannan shine aqida inyas kenan yake cewa a irin wannan matsayin ne zaka ji mutum na cewa ma ra'aitu illa Allah ban ga kowa ba sai wa sai Allah fa an qila lahu man ra'i yanzu kawai sai mutum yace zaka ga mutum ya kai ya kai matsayi cikin sufanci zaka ji yana cewa ban ga kowa ba sai Allah bani ganin komai sai Allah idan aka ce mishi wane ne mai ganin sai ya ce huwa Allah ne ke ganin an gane ko idan aka ce mishi wake magana kuma wane ne ke cewa bani ganin kowa sai Allah sai ya ce huwa sai ya ce kuma Allah ne wai hakuri dan sai ce kuma Allah ne idan aka tambaye shi to wa ke tambaye ka sai ce kuma wa huwa Allah ne kun gane wasu fa abin kama a samu mutum mutum biyu suna zamana nan sai guda ya ce ni ba ni ganin kowa cikin masallacin nan sai Allah dan haka wurin shi kowa wane ne Allah sai ya sai ce idan ka tambaye shi wa ka gani sai ce maka shi ne shi wa kenan Allah yace kuma idan ka tambaye shi shi mutanen da ke cewa bai ga ko Allah sai Allah wa ke magana sai ce Allah ne kenan a yanzu shi ya zama mijin ya zama Allah idan ka ce mishi to wa ke tambaye ka ai su bi da ke magana ko sai ce huwa shi din ne har yau kaga da shi da ke da shi da wanda ake ganin da shi da yake ganin da mai tambaye shi duka sun zama Allah wannan shine aqida inyas game da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuwa lokacin da ya ce ce shin ya sake cewa barafai za su kai wani matakin da za ka ji suna faɗin magana suna cewa anallahu ni ne Allah wa inni anallahu la ilaha illa ana ku sani cewa ni ne Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai ni wannan fa ba Allah bake faɗa cewa za ka ji wanda suka kai matsayi cikin arafai suna faɗa haka fa abuduni ku bauta mini sai ya ce bari ya baku misalin wanda ke faɗa haka daga cikin manya-manyan malamai a harfai masanin ubangiji sai ya ce ka abi yazid kamar wani shahararren sufi da ake ce mishi abi yazid al-bastami ya ce an samo irin wannan magana daga wurin shi yana cikin hali na wartsakewa kasan ɗazu ya ce hali na maye ko ya ce wanga an samo maganan mawar shi yana cikin hali na wartsakewa ba giya ya sha kuma tabbas zama lahiya lawe ke ya ce ya faɗi hakan ne saboda ilimin shi cewa Allah ne ya rarraba ya shiga cikin dukkan halittu da haka duk abin da halittu ke yi Allah ne ke yi wata kissa da ya kawo a cikin littafin shi ta Abu Yazid al-Bastami ta ban mamaki wadda ko shedan ya ji ta sai yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim eh mana kissa ta Abu Yazid ce har yau Iyasu ya kawo ta a cikin wannan littafin na Kashful Ilbas shafi na 256 yake cewa ولذلك قال بعض العارفين في حق التلميذ الذي استغنى بالله على زعمه الرؤية أبي يزيد البسطامي yace game da wannan zancen ne manya-manyan arafai suka kawo wani labari mai ban kai a wurin shi game da wani ɗalibin da ya wadatu da ganin abu yazid al-bastami akan Allah yace idan ya ga abu yazid ya wadace shi game da ubangiji abu yazid babban sufi ne irin nasu ku tsaya ku shi kissa ɗalibin mu yace yace la an yara la an yara aba yazid marratan khayrun lahu min an yara Allah alf marra a'udhu billahi min ash-shirk wa dhulal dalibin yace da yaga yaga yaga Abu Yazid so daya shi yafi masa alkhairi sama da yaga Allah so dubu Abu Yas me ke kawo wannan zancen Barhama fa kun san shi to shine yace wannan daga cikin manyan manyan karamomin wanga me ake cewa sufaye da arafai masanin ubangiji yace wannan dalibin na faɗa haka fa'abar abu yazid sai ga abu yazid yana wucewa sai aka ce da wannan ɗalibin ƙila lahu ayi litilmiz haza abu yazid ga abu yazid kin da kake cewa can da kaga da ka ganshi ka ganshi sau ɗaya kaga Allah sau dubu ga ya can yana wucewa fa inda ma waqa'a basaruhu alaihi mata tilmiz muridin na kallon abu yazid basami ko sai faɗi mutu aka ce ma abu yazid ba mu labarin me ke faruwa ga abin don ga muridi ya faɗa kuma yana ganin ka da ya dibe ga sai faɗi mutu menene labarin wa ga kisa ba mu ba mu haske mu ji menene abu ya ji sai ce da su ra'a ma la yufiq ya ga abin da ba zai iya ɗaukar yaunin ganin shi ba yace li annahu tajalla lahu min haythu ana falam yutiqhu kama sa'iqa Musa yace ai Allah ne ya bayyana cikin jikina shi yasa ya kasa haƙuri kamar yadda annabi Musa ya ya suma ku tsaya ku shi babban magana magana da tafi wannan muni sai ce li anna Allah min haythu ana majallahu a'zamu min haythu al-majalla alladhi kana yashhaduhu fihi dhalika al-murid yace saboda Allah ya bayyana a cikina ya fi girma ya fi ɗaukaka sama da shi muridin ya rika ganin Allah haka kenan in ba dan da ya shiga cikin Allah ba da Allah ba zai samu ɗaukaka da girma ba da wannan kuma ɗalibin bai mutu ba saboda yana Allah na samun ƙarfi ne da ɗaukaka idan ya shiga jikin wa Abu Yazid masa wannan shine aqida in ya game da Allah subhanahu wataala to da Allah wani irin kafirci ya kai wannan kafircin girma me kuke so a ce a kafirta to idan maganganun nan ba kafirci bane ba wani maganganu za su zamantowa kafirci a doron ƙasa ka taba shi irin waɗanda ma a nafsin littafin kashifin ilbas shafi na 257 inyasu yana bayani game da kashe-kashen tauhidi wurinsu tauhidi wurin musulmi ko ahadu sunna ya kasu kashi nawa ban ji ba wane na farko ban ji ba tauhidin rububiyya na biyu ha tauhidin uluhiyya na uku fa tauhidul asma'i was sifat wannan shine aqidar musulmi game da kashe-kashen tauhidi me yasa suka ce ya kasu kashi uku bibi alkur'ani suka yi daga farkon shi har ƙarshe kwai da kwalkwata yanzu hausawa sannan suka bibi duka sunonin manzo Allah suka gano suna bayani ne game da kashe-kashen tauhidi guda uku na farko yarda da Allah bangaren ayyukan shi halittar sama samarwa daga babu ƙasa da yayi ya zubar da ruwa daga sama ruwan yadda ki ƙasa ya fatan muku da tsirrai sannan abincinku da na dabbobinku ko ba shi bane ke aikin nan shi yasa ya ce ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأن أنتم كويزة وأن آية fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya mu Allah kishoyi dan kun san babu wanda ke wannan ayyuka sai shi kenan yarda da Allah ta bangaren ayyukan shi shi kashewa rayawa ko ba gaba ɗaukakawa kaskantarwa ba da lafiya ko sabbaba maka rashin lafiya ko ba haka ba wannan duka ayyuka ne na Allah wani shi bai isa tarayya da shi a cikin su ba komawa ne sannan na biyu yarda da Allah ta ɓangaren ayyukanku ku bayu me ayyukanku ku bauta mishi shi kare duk abin da ke karɓar sunan ibada ƙarami ne ko babba haƙi ne nawa Allah shi kare za a yi sallah dan shi a kai gushi ƙasa dan shi ko ba ka ba azumi zakka haji foro da kyakkyawa hani da mummuna da sauran duk abin da ke karɓar sunan ibada ana yin su ne dan wa shi kadai ake ma saboda shi cancanta a mishi wani shi bai cancanta a mishi hakan ba saboda mi wani shi bai sama ba bai yi kasa ba bai yi komai balma shi ma yin shi akai kashi na uku shine yarda da Allah ta bangaren sunayen shi da sufofin shi masu kamala Allah yana da sunaye kyawawa wanda kowane sunaye ma'anar shi kuma tana tare da ubangiji bai taba zama ba baya da wannan sunaye ba daga baya bai yi su irin na zanen suna da ake yi ta dama tare da sunan shi sufofin shi bai taba zama lokacin da baya da su ba dama tare da su tun can maɗaukaki ne mabuwayi ne yana ji yana gani babu wani abin da ya isa ya ɓuye ƙarƙashin ganin shi ko jin shi ko ilimin shi ko ba haka ba wannan shine imani na imani da Allah wurin ahlus sunna da kashe-kashen tauhidi to bar ku ji kashe-kashen tauhidi wurin inya inya yace tauhidi ya kasu kashi uku wurin shi na farko ce tauhidin gama gari kun san gama gari irin tun daga annabawa su yake nufi gama gari fa yan annabawa sahabbai yan kabu-kabu yan kasuwa yan adaidaita yan duka gama gari ne ya ce na farko tauhidin menene tauhidin sai ce la ilaha illallah wannan shine tauhidin gama gari fa kuna shi shine tauhidin gama gari wurin wa kamar yan yan premier yan yan yan lakwal in za lissafi da yan lakwal sai a ce yan premier wannan shine tauhidin yan farko farko kenan wanda suka fara tsinda makafa a musulunci shine tauhidin su wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ko ma qultu ana wan nabiyina ko huwa nabiyuna ba'di la ilaha illa Allah yace mafi girman abin da na faɗa da annaba wanda suka gabace ni shine la ilaha illallah to wannan shine tauhidin gama garurin inya to barka shi kashi na biyu sai na biyu yace tauhidul mutawassitina tauhidin tsakatsakiya yana an wuce mataki na farko tauhidin tsakatsakiya ce mi la ilaha illa anta li'annahum fi maqami shuhudi fa muqtadahu al-khitab yace tauhidin su sumi ne na tsakatsakiya babu abun bauta sai kai yace saboda a wannan lokacin da suke faɗan maganan nan suna ganin Allah kiri da muzu dan haka abin da ke hukumtar da wannan zikirin magana tattaunawa tsakaninsu da Allah la ilaha illa anta suna ganin shi a tsakaninsu wa'ancan da ba su ganin Allah la ilaha illa Allah ga magari kenan wanda suke ganin shi na tsakatsakiya sai su ce la ilaha illa an yadda ka sa ana tattauna tsakanin su da ubangiji wannan shine tauhidin tsaka tsakiya wurin iya to bar ku ji tauhidi na karshe mataki babba yace wa ammal kummalu musan su kummalu wanda suka yi mataki na karshe tauhidin su shine fayasma'una tauhida min al muwahhid su tauhidin daga Allah suke shi ka lura tauhidin daga Allah suke shi wa huwa la ilaha illa ana sai ka tana cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni yace saboda mi li annahum fi maqamil fana saboda sun kawo matsayi na fana'i sun narke sun ruguje sun zama Allah don haka ba su ke magana ba a lokacin wa ke magana Allah ya ce la ya suduru minhum shay'un aslan ba su faɗa komai Allah ne ke magana a wannan lokacin sun zama mi kenan to wannan shine kashe-kashen tauhidi wurin inyas kuma kun ji kashe-kashen tauhidi a cikin alkur'ani na Allah ko na inyas ban ji ba kuke na Allah ko na inyas wannan shi na ƙi da in ya wurin kashe-kashen tauhidi wanda har yana tabbatar muku da cewa bawa yana iya zamantowa Allah abubuwan suna da yawa kuma ga lokaci yana sha wallahi wanda ke bayan waɗannan suna da yawan gaske wanda ina gani ya kamata a ce mun takaita wasu mun kama wasu wanda suke da muhimmanci saboda lokaci ya gaba ya abin nan ba eh aha an gane gon yake cewa yanzu sai mu koma littafin shi shawahirun rasa'il shawahirun rasa'il wasu maganganun mun tsallake su ko ku kafin mu tsallake su ga wata magana da ya kamata ku shi ita ma abun mamaki a cikin kashiful ilbas har yanzu kashifin ilbas shafi na 260 daidai in ya suke cewa abu yazid al-bastami kinnan da zaka ji yana ta maimaita shi yace wannan abu yazid wataran yana tsakatsaki abokanan shi ɗaliban shi da muridan shi kawai sai da suka ji yana cewa la ilaha illa ana subhani ma a'zama sha'ani babu abin bauta da gaskiya sai Allah tsarki kawai sai ni tsarki ya tabbata a gare ni babu wani abin da ya kai girman sha'ani na ah suna kewa da shi suka ce bin masa magana ba sai muka kyale shi saboda me suka ce sai muka fahimci bayana bai mi suka fahimci bayan saboda ya narke ya shige cikin Allah suka ce lokacin da ya farfado daga cikin mayan da yake ya samu kanshi sai muka ci fa ga abun da kake faɗa da sai ce a haka na faɗa ce wallahi ban san na faɗa ina ma da kun kashe ni lokacin da na faɗi wannan magana suka ce zai mu kashe ka yace da kun kashe ni da kun zamanto masu shahadi fi sabilillah ni kuma da na kasance shahidi a cikin gidan aljanna kana ji shahidi wurin wurin yas wannan shine shahada na inyas yace da sun kashe shi su za zama to masu mi shahadi fi sabilillah shi kuma da ya kasance mi shahidi kaga wannan maganganu ba sa daukan komai sai kafirci kai sai mu kuma cikin jawahir rasail shafi na 262 game da kashe-kashen tauhidi ne hare in ya yace a shafi na 262 a cikin nafsin littafin kashifin libasa yake cewa kamar magana hallaj hallaj wani shahararren sufi ne wanda zamanin zamanin tabi'u tabi'in ko atba'u tabi'u tabi'in suka yi umarni cewa a kashe shi yayi ridda kuma sai da aka kashe shi kan wannan aqida ta shi ta cewa shi Allah in ya sai yanzu yake kafa muku hujja da shi dan ya nuna muku fitowa su dariƙar su da girmanta kuma wannan shehi ne daga cikin shehunan dariƙar su sai yake cewa mi kamar magana hallaji da yace anal haqqu ni ne Allah wa ma fil jubbati illa Allah sai dibi mutane sai sun dibi sai ce kun ga rigan nan ba kowa ke cikin ta ba sai Allah iya sai ce ba shi ba ma akwai wanda suka faɗi magana kamar haka sai ce akwai masu cewa wal ardu ardi was sama'u sama'i kasa kasa ta wace sama ma menene mallaka ta ce kaga duk sun dauki subufa Allah sun bawa sun ba kanuwansu kuma in yas ke gayin su ya nuna muku martaba ɗari ga sittin shaniya a cikin jawahir rasa'il shafi na sittin daidai in yas ya ce kalimata tauhid laha qishrun wa lubbun wa lubbun lubbi ya ce la ilaha illallah tana da bawa kwalwa kenan tana da na ciki kuma tana da na cikin ciki menene kwalho ya ce la ilaha illallah kadibo cin mutuncin musulunci walhum kalmar tauhid menene la ilaha illallah yace wannan shine mataki na farko na wanda baya ganin Allah shi zaka ga yana cewa la ilaha illallah yace Allah ana ganin shi kai ne baka ganin shi shi yasa kake cewa la ilaha illallah yace mataki na biyu shine idan ka ci gaba da dirmiya cikin zikiri da karatu zaka kai matsayin la ilaha illa anta yace yadda kamar kana tattauna da ubangiji ne faɗa ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace mataki na ƙarshe zaka ji mutum na cewa la ilaha illa ana to ku ku shi abin da ya ci shi ma in yasa da kanshi yace wal insanu gharibun alaihi an yasma'a akahu yaqulu la ilaha illa ana yace mutum abun mamaki ne shi dan uwan shi na cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni yace abun mamaki ne ko ba ka kuma za ku yi mamaki ko yace abun mamaki ne mutum ya ji dan uwan shi na cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni sai yace amma kar ka yi mamaki yace zaka ga kamar yana kira ma kanshi allantaka ne yace amma ba haka nan bane ba innama nataqa alhaqqu ala lisanihi faqat yace Allah ne ke magana akan harshen shi kawai yace yadda kake jin la ilaha illa ana shi ma haka yake jin ta mai faɗa shi ma jin ta ne yake ba shi ke faɗa ta ba wato Allah kamar yana yana tarjama ne da magana Allah Allah ne yake shiga shiga cikin shi yake tarjama ayyukan Allah sai kawo mu koma cikin littafin shi ad-dawawinu sit harafi na alba shafi na talatin da tara yana yaban manzan Allah kun san me yace huwal kullu minhul kullu batnan wa zahira fa bahrun siwahu ma lana fihi mashrab yace manzan Allah shine duka kakaf kuma dukan ma daga gare shi take kuna fahimtar zancen ku manzo Allah shine duka kuma dukan ma daga gare shi take kenan kaga ya sifanta manzo Allah dawa kuma shi ya samar da duniya da lahira gaba daya duk abin da kake iya gani manzo Allah ya samar da shi yace fa min nurihi al-kawnani minhu tafajjarat ulum jami'i ar-rusuli wal kullu yashrab yace daga hasken manzon Allah ne aka samu duniya da lahira ya ce kai duk wani ilimi da wani annabi yake da an samo shi ne daga manzan Allah kaga yanzu duk wahayin da Allah ya sha turowa tun daga annabi Adam har zuwa ƙarshen manzanni shine annabi Muhammad in ya ya ce ƙarya ce annabi ne ke sanar da annabawa saboda ya ba annabi matsayi nawa na Allah wanda kuma Allah me yace wa kadhalika auhayna ilayka auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah ya ce haka muke maka wahayi irin yadda muka annabawan da suka gabace ka wahayi wanda da baka san littafi baka san Qur'ani sai da muka sanar da kai shi kuma baka san imani ba to kuma in yasa zai ce duk ilimin annabawa daga manzon Allah ne me Allah ya ce a cikin farkon suratu Yusuf alif lam ra eh tilka ayatul tilka ayatul kitabil mubin aha نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Allah ya ce mu ne ke baka labarin wannan alkur'an muke baka labarin kissoshi mafi kyawun kissoshi ta hanyar mi wahayi da muke maka na alkur'ani wanda kafin mu maka wahayi kai baka san komai ba game da tarihin kuma a ce annabawa da manzanni gaba ɗaya ilimin su daga manzan Allah ne kaga wannan kori Allah da ƙaryata mala'ika Jibril da ƙaryata alkur'anin makarantar shi wannan shine kuma imanin inya kai ya ci gaba da cewa fa huwa tajalli dhati bal huwa ainuha yace manzo Allah shine wurin bayyana ubangiji yadda yake cewa Allah na shiga cikin su yace manzo Allah anan ne wurin bayyana ubangiji yace kai bal ma shine ubangiji ba shakku ba kake shine Allah wannan kenan a cikin dawawinu sita harafi na atta shafi na talatin da tara to yanzu mun sha da in yasu game da ubangiji yanzu da Allah aƙida na ta dace da alƙur'anin mu ta dace da sunonin ma'aikin mu me hukumcin wanda ya agiya wannan aƙida kuna shakku ne me yasa Allah ya kafirta kiristoci saboda sun ce mi sun ce isa Allah ne sai ce mi laqad kafara alladhina qami laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam hakikan wanda suka ce Allah shine masiha dan maryam kafirai ne to idan wanda suka dauki masihi dan maryam shi kare suka ce mishi Allah kafirai ne ina ga wanda suka ce komai Allah ne suwa suka yi muni da wanda ya ce mu wani duka kafirci ne amma wani fi muni da wanda ya ce isa dan Allah ko iya ce isa Allah ne da wanda ya ce kai Allah ne jakka Allah ce kare Allah ne alade Allah ne kowa Allah ne waye fi muni kafirci na farko ko nabin nabin kuma wallahi Allah bai rada wannan akida ba shi yasa ya ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin sun sanya ma wasu daga cikin wasu sufofi na Allah sun ɗauke su su ɓangarori ne na Allah Allah ce innal insana lakafurun mubin lalle mutum lakafur ala wazni fa'ul siga ce ta mubalaga lalle mutum ya kai matuƙa wurin kafirci kuma kafircin ma mubi bayyanan ne a fili wanda bai bukatar fasara ko bayani in kai saboda kafirta wanda suka ce kuma kai kana shakku game da kamar kana shakku game da fada Allah cikin alkur'ani kenan don haka duk wanda Allah ya kafirta wajibi a kafirta shi duk wanda Allah ya zarga dole a zarge shi in kana shakku game da hakan kai ma kana shakku game da qur'ani kenan a gaggauce da su mu shiga bukata in ya fi ya yi fice wurin kiran annabi da biyan bukata irin bukata da babu wanda ya biyanta sai Allah wa ke kawo lahiya likita ma ai magani ne ake baka ko bukatar lahiya ce ake shi yasa annabi ibrahim ya ce fa'iza maritu ko wa iza maritu fa huwa yashfi shine ke warkar da amma in yas yakan roƙi waraka hidaya ceto kariya ga manzan Allah irin ababen da babu wanda ya sai biya irin bukatan nan sai Allah kuma kaddara ma ya roƙi Allah ya roƙi manzan Allah abin da ya iya bashi manzan Allah yana nan to kai kafirci kai shirka kuma hauka kake a ganka cikin masallaci ka daga hannuwa ya manzan Allah taimaka man da shi ka kaza kaddara an yana ne yana da wannan kuɗin sai baka saboda kana kana roƙon shi ne sai baka wanda halin shi ne mutum ne karimi zai iya baka fiye da duk abin da ake so to amma baya nan kenan kana kudurce yana mi yana jin ka yana ganin ka kuma ya iya biya ma bukata wanda hakan kafirci to bari ku shi in yasa game da game da manzon Allah game da roƙon wani Allah nake san cewa in yasa yake cewa a cikin littafin shi ad-dawawin state shi yasa kaga duk littafin shi ka huta ma da binciken sunan hoton shi ke da kai karara a shafi na 41 harafi na assa yake cewa huwa al-abdu haqqan wal anamu abiduhu fa kulli ya mukhtaru kulli ladal jadal huwa al-abdu haqqan huwa al-abdu haqqan yace manzon Allah bawa ne kan hakika gaskiya ne bawa ne amma ya ce wal anamu abiduhu sauran halittun ma bayan shi ne gaskiya ne sai ce fa kulliya ya muhtaru ya manzan Allah ka taimake ni ka agaje ni ka taimake ni balle ma lokacin da za a sani cikin kabari na wake taimako ya halatta yin haka me hukuncin yin haka shirka ne da kafirci wanda kar mi gauga ayoyin qur'an da hadisi za su bayyana mana hukuncin yin haka suna da yawa bar mu tsallake wasu yace wa kulli muhibbin fil umuri bi asriha yace a ga zamanin cikin al'amurra na gaba ɗayan su na duniya da lahira aghithu sari'an ya karim aghith aghith yace a gaza mushi da sauri ya kai mai karamci sai maka a gaza a gaza yana daga hannu yana yana roƙon manzon Allah bayan haka har yau a cikin littafin nashi shafi na hamsin da uku yana cewa ala ya rasulallahi wajjahatu wijhati ilayka fa kulli dahra in aridun arad فلا عدة في النائبات سواكم لذا العبد والمطلوب ذات- ذاتك والغرض ديار لأعلى الخلق خلقا وخلقة ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع yake cewa ku shu- shurara ya kai manzan Allah na fuskantar da mafuskanta ta zuwa gare ka gaba ɗaya kai nake fuskanta yace ka taimake ni ka agaje ni a cikin zamani gaba ɗaya balle ma lokacin da musibu suke bullawa ya ci gaba da cewa yana yaban garin madina ya ce diyarun garin madina gari ne na mafi ɗaukaka halittu gaba ɗaya manzan Allah ɓangaren halitta da ɓangaren kyawawan ɗabi'u ya ce har yau gida ne na mutunan da game da halittu yana badawa kuma yana amshewa wa ke badawa ya amshe wa ke badawa ya amshe to kashin yasa ya ce manzan Allah shine ke badawa kuma shi ke mi shi ke amshewa a takaice irin wanga maganganun suna da yawa waɗannan za su iya wadatar da mu amma mu ji mi qur'ani yace game da roƙon wani Allah Allah yace fala tad'u ma Allah ilahan akhara fatakuna min almu'azzabin kada ka roƙi wani Allah wanda ba Allah ba ko ka roƙi wani Allah tare da Allah in kai hakan zaka kasance cikin wanda za a ma azabar tashan qiyam Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kada ka roki wani wanda ba Allah ba irin wanda ba zai amfane ka ba kuma ba zai cutar da kai ba in ka kuskura kai haka to ka san kai kana cikin mushrikai shine adh-dhalimin Allah ya ce Allah ya ce ga manzansa cikin alqur'ani ya ce da mutanansa qul inni la amliku lakum darran wala rashada ku sani cewa ni fa bani iya mallakan muku cutarwa ko kuma ta shirya cutarwa ko shirya hannun wa take hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ku roki duk wanda kuke zaton cewa abun bauta ne kuma bayan Allah Allah ce ba sa mallakar daidai da kwayar zarra a cikin sararin samaniya gaba ɗaya ku ƙasa to wanda bai iya mallakar zarra a cikin sama ko ƙasa anya zai iya taimaka maka da wani abu haka ba zai iya Allah yana so ya nuna muku ba mai taimako sai shi saboda ba mai mallaka komai saiwa sai shi shi kare Allah ya ce man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafiluna وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ya ce in kana neman ɓatacce babu wanda ya kai wanda ke kiran wani Allah irin wanda ba zai iya karɓa maka abin da kake nema ba ya zuwa tashin kiyama kai su ma game da kiran da kuke musu gafilin ba su ma san kuna yi Allah ya ce wa idza hushiran nas idan kuma tashin alkiyama ta zo aka tayar da mutane kanu lahum a'da'an za su kasance ma duk wanda suke roƙon su kuma bayan Allah makiya annabi zai kiyayya da inyas annabi zai nuna barranta da inyas da roƙon da yake mishi kuma bayan Allah kuma za su kasancewa game da roƙon da aka musu kafiri na sun kafirce ma duk wanda ya roƙe su ba su bashi kai Allah yake so ma ya muku wani amma yake cewa wanda yake cewa bar ma abin zai faru yace in tad'u me yake cewa eh gatse Allah sai yake musu gatse yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum sai Allah ya ce bar ma walau sami'u kaddara ma mastajabu lakum ba za su taba iya karba muku bukatan ku wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce in suka jima ba za su iya karba ba za su iya biya muku bukata ba kuma ranar tashin alkiyama za su kafirce mu abin da kuke da su na shirka Allah ya ce babu wanda ya sai baka irin wanga labarin sai alkhabiru Allah ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma Abdullah bin Abbas idza sa'alta ban ji ba fas'alillah ayya ce mishi fas'alni mana ko ba haka ba saboda ba wanda ishi ba wanda ishi ya hishi sanin fasahar larabci amma sai ce mishi wa fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi idan roƙo zaka yi wa zaka roƙa Allah neman agaji kake wa Allah shi yasa lokacin da aka tashi gwabza yakin Badar an yi shi ne ba tare da tsammanin yaƙi ba manzo Allah ya fito ya ce Abu Sufyan ya fito daga garin me yake ce mishi Sham za ya Madina kuma yana kwashe da dukiya mai yawa mu je mu kwace dukiyar nan tashi gaba ɗaya saboda halin yaƙi ake ciki da suka fita suka tarbe shi dan kame wannan dukiya ba su da wani udda ta yaƙi ba su fito da nufin yaƙi ba amma shi Allah ya tsara yaƙi za a yi suka fito ba su wuce ɗari uku da 'yan tsiraru ba kafirai kusan dubu guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai shiga daga hannun shi yana roƙon wa zai nuna muku wa ake roƙo shine Allah sai ke bada labarin sa a cikin alqur'ani iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifina ba roƙon kowa sai wa sai Allah dan haka roƙon wani Allah kafirci ne ko ma wane ne mala'ika ne daga cikin mala'iku ko annabawa daga cikin ko annabi daga cikin annaba ba roƙon kowa sai Allah shi yasa Allah ya ce manzon shi cewa idan bayinka suka idan bayuna suka tambaye ka game da ni ka ce ina kusa suka yi bukatar su kawai wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi Allah bai so a roƙi kowa sai shi dan nan ne izza ta ubangiji dole ka buƙace shi Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad roƙon wani kafirci ne shirka ne a gaggauce imanin inyas da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayi hakuri da Allah jama'a so muke mu fige gazar gaba daya ya so mun tashi ba mu da wani zance daga baya ina fata mun gane ko imani in yasu dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne sananne wurin malaman sufaye waliyai sun fi annabawa a wurin shi yasa wani daga cikin sa yake cewa khudna bahran waqafat al-anbiya bi sahili mun keta wani tekun da annabawa suka zo baki shi suka tsaya sun kai wani matsayin da annaba ma ba su kai shi ba sai in yasu yake kafa hujja ta ahmadu tijani malamin shi shugaban ɗariƙar tijaniya wadda yi ta a cikin jawahir ma'ani juz'i na biyu shafi na tisa'in da uku don ya nuna maka cewa waliyi ya fi annabi shekhu tijani yake cewa haƙiƙatun nubuwa mushtamilatun ala salasat umur annabauta gaba ɗaya al'amarin annabauta ko manzanci yana tattaruwa cikin al'amurra guda uku yace na farko shine sanin su da Allah ilimin su game da ubangiji sun san Allah sun san sunayen shi sun san sufofin shi sun kewaye sufofin Allah da sunan shi da sunayen shi ta fuska ilimi amma a inda Allah ya musu iyaka kenan Allah ya musu mi iyaka ba komai ba za su sani cikin sunayen shi da mi da sufofin shi yace na farko kenan na biyu Allah ya kama manzanni ko annabawa wahayi ya fore su da wata ibada su yi a karan kansu in su annabawa ne ko kuma ya ce ku isar da saƙon in su kuma manzanni ne wacce wannan shine martaba ta biyu ta annabauci ko manzanci ya ce martaba ta uku shine Allah ya ce mu manzan shi kai annabi na ne kai kuma manzona ne ya ce kuma al'amarin yakan kasance tsakaninsu da ubangiji ta hanyar yin wahayi Allah yana musu magana amma ta hanyar wahayi ya turo musu manzo ya ce ga abin da nake so a yi wannan shine annabauta ai kun ji abin da yace ko na farko su kewaye ilimin su kewaye sanin Allah ta hanyar ilimi amma iyakantacce akwai inda aka musu haddi nan za su tsaya ba za su wuce ba na biyu annabin Allah Allah ka mishi wahayi ya kore shi da ibada in shi annabi ne ko kuma ya isar da sakon in shi menene ne manzo ne abu na uku Allah yakan mu'amala da su ne tsakankanin shi ta hanyar wahayi ba wai kai tsaye bane akwai wanda yake tura musu shine mala'ika ke sai ce wannan shine hakika ta annabauci sai ce amma haqiqatul kutub zaka ji tana cewa kutub kutub wani matsayi ne daga cikin matsayin matsayi daga cikin ɗariƙu gaba ɗayansu duk wanda ya kai wannan matsayin to ya kai ƙarshe ko makwara cikin matsayin da ya kamata a kai bayan ya gama da zancen annabauci da daraja ta annabauci sai ce amma daraja ta kudubi wanda kuma shi da kanshi ya ce shi kudubi ne in yasma ya ce shi kudubi ne an gane ko sai ce daraja ta kudubi shine هي الخلافة العظمى عن حق مطلقا في الوجود جملة وتفصيلا يتشي قطبي matsayin شوران Allah. khalifanci na gaba ɗaya wakilin Allah ne cikin gaba ɗayan samuwa a dunkule da a rarrabe kuna gane zancen wani annabawa da ya musu iyaka ko ba ka ba bakin inda ake so su tsaya in ma magana za a musu wahayi ne yace shi kutubi ilimin shi ya kewaye komai da komai a duniya a dunkule ko kuma a rarrabe yanzu nan bai faddala bai faddala kutubi akan annabi ba yayi ko bai ba yayi kai bal ma yace mi duk inda ubangiji ke karɓa sunan ubangiji to kutubi ma zai yi aiki irin wannan yace duk kai duk abin da kuke gani in ji in ya yace yana kawo magana shehun shi a duniyar nan gaba daya in ba rayuwar kutubi ba in ba dan rayuwar kutubi ba ko kuma ran kutubi da ke cikin wannan ababan da abin ya rushe ya rugushe gaba daya kaga kenan kutubi menene wurin su Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan imanin in ya game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya faddala walici akan manzanci sai da'awa da ya rudi mutane da ita kuma a kalkashin ta ya cuce su gaba daya ganin annabi kiri da musu Yesu ya shahara da wannan zance ya sha gamuwa da da manzo Allah hili da hili ido da ido wanda ya ga Allah ma me na ganin manzo me abun mamaki na ya ce ga manzo Allah bar mu kawo muku maganganun shi da ya ciya ga manzon Allah shekun ya sai da cewa ya game da manzon Allah kiri da muzuba a cikin mafarki ba so da dama a cikin littafansa na daga cikin littafin ad-dawawin sit wanga shafi na 177 yake cewa fil hajj yawm al-eid bil khif min mina jiharan atani mustafa bil mana'ih yace a ranar hajji aikin hajji saudiya yace a daidai wani wuri da ake ce mishi al-khif yace gab da mina yace a bayyana manzo Allah ya zo mani kiri da muzu har da kyautai ya bani kiri da muzu fa kai ido da ido haka aikin haji da ya ji annabi ya zo ba sa kyauta har yau a ci wannan littafin shafi na 187 yake cewa ra'aitu rasulullahi nassa bi annani safirun lahu fil kainati mukhannisu yace naga manzon Allah kiri da muzu ya faɗa mini da bakinsa cewa ni wakilin shi ne game da dukkan halittu kuma ni ne mai ceton dukkan halittu yaushe manzon Allah zai ga masa haka Allah yana da wakili Allah yana da wakili to shi yace manzon Allah ya gaya mar baki da baki kuma yace masa kai wakili na ne game da tsirar da duk wasu halittu da haka duk halittun da ba ta kasan kasa ba za su tsira ba eh ya ce a shafi na ɗari da goma sha shidda a cikin harafi na ya a cikin da wawinu sita har yi wannan ya ce halaftu yaminan na rantse da Allah mun san wani Allah yake rantsuwa da shi saboda wani ciko ya ce na rantse da Allah innani la yuhibbuni siwa as'ajin babu wanda zai sona sai dan aljanna in ka ga mutum na sona to tabbata dan aljanna in yasfa yace wal aksu fi hali bughdiya duk wanda suke kyamata ɗan mutane kaga yanzu aljanna da wuta an rataya su ga san in yas ko kin shi duk wanda ke son shiga aljanna yanzu ya so in yas in kuma baka son in yas ina zaka kuma sai da rantsuwa da Allah ya ce haka yace wa qad alima al aqwamu anni khadimuhu fa waslu habibillahi yulfa bi wasliya yace ai mutane sun san cewa ni mai hidiman manzon Allah dan haka ba yadda za a yi ka cimma manzon Allah sai ka biyo ta ƙasa in dai kana son ka isa ga manzon Allah sai ka mi sai ka biyo ta ƙasan inyas kamar yadda yake cewa sai ce wa ma qultu qawli shafihan mutabajjihan wa ma massani sukurun yughayyibu aqliya sai saboda abin yayi abin mamaki ne sai ce ba fa na faɗa wagga magana bane ba ina cikin ba wai ina faɗa wagga magana a matsayin shirme ba ba kama kama da nake ba kuma ba giya na sha ba bale ta tafi min da hankali da hankali na rasu nake gain wannan magana yace wa inna khututi fil anami sa'adatun falam yashqa yawman man ra'ani wa khatiya ku sani yace rubutuna wannan rubutun shi ne littafin sa yace rubutuna gaba daya da abinda na rubuta na littafai game da mutane rabauta ce duk wanda ya ce falam yashqa yawman ba yadda za a yi mutum ya tabe shiga wuta wanda ya ganni ko ya ga littafin da na rubuta yanzu jama'a nan ku a matsayin littafin nan na iya duk yan aljanna nan kamar yadda shi ya faɗi yana faɗa har yau a cikin littafin shi al-konakiriya gashi nan shafi na uku daidai yace qad jaa iznu fi siyahati fiha yace izini ya riga ya zo na game da in kekkewa in zagaya cikin duniya inni asiru aktafi zawin nuha yace zan yi kekkewa ya saboda ina kwaikwayon kwararrun malamai ne yace rafaqani min kaulaha aminu fa huwa aminullahi la aminu yace wanda ya rake ni daga garin kaulaha lokacin da zani bulaguro yace al-amin mala'ika jibril yace fa aminin Allah fa jibril fa ba aminin nan garin ku ba fa shi ne ya rake daga kaulaha mala'ika jibril ya rake shi yace wa min dakar hina sirtu jaa khairul wara wa batni adaa da na zo dakar zan hawa jirgi manzo Allah ya zo maka ban kwana da shi iri da musu shi ma goce a rayuwa ta ban taba ganin makareta bayan in shiya kamar yan tijaniya wai mutum zai iya kama gazance kawai mutum da yana nesa libi ko jadu aka ce babansa abokin babansa ya rasu ya yi shekara ya dawo sai haɗin shi zai masa ta'aziyya wala shi haka ya faru eh an ce baban ka mutumin kirkin kullum muna haɗuwa da shi jadu muna iya ya hauka ce kenan ya mana to shi wanga da manzo Allah yake haɗuwa kullum suna hira suna ya baro kabarin shi ana ta ziyara ana sallama kongo ko ba hada ta muku yin sallama kun kunshe kabarin shi ba ka zo ka ce assalamu alaikum ka gaida manzo Allah ka gaida Abubakar ka gaida Umar to ya fita yana dakar da me yake cewa yana ta yau subhanallah har yana cewa a cikin littafin shi wannan dai me yake ce mishi adawayun sis shafi na goma sha wannan dai alkonakiriya shafi na goma sha uku yace wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannatil khuldi bila buhtan yau ne kuna jin sa ko da yaushe gidan radio ana sasa ana tarera waka mutum yana ta kana buga kai yana daka bai san abin da yake faɗa yace wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannatil khuldi bila buhtan duk wanda ke so na da duk wanda ya ganni to zai shiga aljanna ba tare da ƙarya wannan zancen ba ƙarya bace saboda me ce iz annani khalifatu tijani saboda ni khalifatu tijani daga ahmad tijani sai ni khalifan shine shi yasa duk wanda ya ganni ko kuma zai shiga aljanna yace mauhibatun min ahmad al-adnani kyauta ce daga manzon Allah shine ba da wannan damar shi ba da lasisi kada khassani bil ilmi wat tasrif yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance ni da wani ilimi na daban da tasarrufi cikin kauni kun san tasarrufi kawo dare kawo rana yunwa ishirwa da mana komai shine tasarrufi yau ka ganka mai kuɗi gobe ka talauci yace an ba shi damar yin haka yace in qultu kun yakun bila tasrifi shi yasa idan nace abu kasance zai kasance ba tare bata lokaci ba wannan magana in yasa wannan dan wace kasa ce kasa ce ita ce Senegal daula ce mai kuɗi a duniya idan me bai ce ba kun duk ta kasance fitar ce da zinariya ashe ba ya kishin Senegal kuma yau bakin cikin musulmi gaba ɗaya masallacin kudus hannun yahudawa yake har zamanin inyas kyau saboda ya sha gan yana yana yana nuna rashin jin daɗin shi kake cewa yahudawa kun su zan dabbobi duka su watsa yaji akan masallacin ƙarya ne mana ba wanda ke ce mu abu kasance kasance sai wa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun aikin Allah kenan to gajin ya sama yanayi kenan nan ya ɗauki wani ɓangare na ubangiji ya baiwa wa ya baiwa kanshi jama'a shine yas wannan ita ce hakikanin yas daga ku san shi an gobe ma an ka ga hoton shi sai zaka ka tara Allah biya ka ka sai ka tara kawai wannan shine yas na daga cikin abubuwan mutanen da ya kawo yace sun taba ganin manzo Allah ya da mu a cikin littafin shi al-bayan wa tabyin an tijaniyat wa tijaniyin shafi na 31 ya ce yace min marra ahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti fil yaqaza sayyidi ibrahim madbuli yace na daga cikin wanda suka ga manzo Allah ya kiri da muzu bayan mutuwar shi yace sayyidi ibrahim madbuli ya ganshi bayan shi yace ash-shaykh jalaluddin suyuti ma ya ganshi yace wa kana yaqul imam suyuti na cewa ra'aytu an-nabiyya wajtama'tu bihi yaqazatan nifan wa 70 marra yace na ga manzon Allah kiri da muzu mun zamna da shi taro na tattaunawa sama da su saba'in ya ce kuma na gan shi a cikin muhalki so dubu har yau a cikin littafin shafi na 33 yake cewa safahahu suyuti inda al-qahira manzo Allah ya ba ai suyuti ya ba manzo Allah hannu a Masar garin Qahira haka sababu kai haka ya ba manzo Allah hannu a can al-Qahira yace wa qabbala yadahu ar-rifa'i fil madinati amama al-wufud imam ar-rifa'i yace ya sumbanci hannun manzo Allah a garin Madina gaban taron mutane wannan wani manzo Allah ne gari sama kuma wanda ba mai ganin shi sai tijaniya shama akwai abin tambaya to yanzu wannan zancen gaske ne ko ƙarya ce ƙarya ce wanda bai bukata a musu ma wani dogon bayani amma dan abin ya fito fili bari mu ɗauki wani bayani kaɗan duk mai da'awar cewa yana ganin manzan Allah ƙiri da musu yana in dai ta tabbata haka nan ne kamar yadda yake cewa ya gashi ƙiri da musu kuma in san haɗu da shi sukan ce yana ba su wuridi da azkar kamar yadda Ahmad Tijani ya ce manzan Allah ya ce mashi ya dinga salatul fati saboda ta fi karanta Qur'ani so dubu shida in dai da gaske ne suna ganin shi kuma har yana ba su azkar da aurat kamar yadda suke faɗa to duk abin da ya ba su yana ƙarƙashin shari'a shi ko ba haka ba shari'ar manzo Allah ce inda da gaskiya ba su ko ba haka ba to in kuma haka nan ne ya tabbata ya ba su ba ta da ma'ana fada Allah da ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan waga aya ba ta da ma'ana ko guda a yadda sun yi suke gaisa dai a shafe ta kawai Allah ya ce yau na cike muku addinin ku kakaf komi ya kare to kuma bayan kare ne ka haɗu da manzo Allah ya baka salati wannan aya ce na ƙarya ce ko ba haka ba abin da za fahimta kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mutuwa me yace masahabban shi taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitab Allah wa sunnati yace na bar muku wasu abubuwa guda biyu matuƙa kun yi riko da su ba za ku tabbata ba menene qur'ani yace da sunnoni na shine hadisai na kuma sai kewaye ba in yas askar ya ba su aurat bayan ya mana wasici na game mu riki qur'an da hadisi kuma sai labe ka ba su aska haka zai yi ba zai yi ba ƙaryata annabi ne wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Irbad bin Sariya me yake cewa tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajir ku riki sunna kakam ku cije ta da manya manyan haƙoran kuma na turami dan kada ku bace muku kuma ya ce mu rike ta sosai kuma ya kewaye ba su in ya su kiri ya ba salatul fati kaga wannan ƙarya ce ko shakka ba kai ababe da dama suna nuna ƙarya wannan magana na daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a cikin ingantaccen hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abi Sa'id yake cewa in na mutu ba zan fito cikin kabari na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tukhayyiruni la tukhayyiruni bainal anbiya'i ko bainal eh bainal anbiya'i فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من من تنشق عنه الأرض manzala sallallahu alaihi wasallam kubar kubar zabe na akan sauran annabawa tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda mutane za su mutu gaba ɗaya abin ne su kuma za a yi busa su tashin ran tashin alkiyama yace ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage in yi in fito to kuma ya sha fitowa an game da shi masar an yi saba da shi a madina an sumbaci hannun shi in yasu ya game da shi daidai mina ya ba shi kyautai ya fito ko bai fito ba to kenan magana ga tashi ya ne kenan karyata ta zami ko in ya zama karyatawa ko shakka babu in ya sama karyaci bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa tsakanin sahabban shi sai ya tuna wanda za su biyo bayan sahabban shi ya ce ‘yan uwana suka ce ba mu ne ‘yan uwanka ba sai ce a wasu ne wanda za su zo bayana ban gansu ba kuma masoya annabi sallallahu alaihi wasallam sai gurin da ma a ce yayi min ya gansu guri ne ko ba guri bane ba sai ce amma ba komai zan haɗu da su a ruwan auka alkausara can za mu haɗu da su ya za ka gane su ya ce fa inna ummati ya atuna yau mal kiyamati hurran muhajjali na min asarin wudu ya ce za su zo tashi alkiyama gaban su na alwala suna kyalli suna haskawa da haka zan gane to in yana fitowa yana ganin mutane duniya yanzu me amfanin guri kenan da kake gurin abu dan baka da shi ko to ka same shi na guri kenan kaga ya fito yana ta ganin su ya san su mama kuma ya gurin haɗuwa da su can kuma bai san su yana nadama nama da ya gan su wannan hadisin za mu gaskata ko in yas za mu gaskata eh eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hudu babban kwana da yi wanda ke nuna cewa zai bar duniya ya yi mana sahabbai nasiha ya musu gargadi yake cewa ku ji ku kiyaye ku ji ku kiyaye saboda ina tsammanin ba za na taba haduwa da ku ba bayan wannan shekarar tawa yana cewa kenan waga shekarar zai bar zai bar mi wataƙila akwai barin akwai zancen cewa ya bar duniya to kuma yana yana dawowa ya bar duniya kuma yana dawowa jama'a wanda mutum zai je lahira ya dawo babu wallahi kai bayan su wannan abubuwa suna da yawa akwai dalilai da ya kamata a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da duniya ya yi maganin matsalar bai dawo ba farkon sabanin sahabbai da suka yi batan bayan mutuwar manzo Allah shine wa zai shugabanci bayan shi aka hadu a saqifatu mani sa'ida mutanen Madina suka ce shugaba namu ne Qurayshawa suka ce a'a mutanen maka suka ce shugaba namu da haka wani ce minkum amirun wa minna amir da haka sai dai a zaɓi shugaba biyu hakan yasa suka shagarta sai da manzo Allah sallallahu alaihi kwana uku ba abin nisha me ya kamata yayi in yana fitowa yana gamawa da sa'inya sai ya dawo ya ce ya sahabbaina shugaban ku shine Abubakar bayana ya dawo to kan shi kwana uku akai ana tattauna ba abin nisha saboda al'amarin shugabanci abu ne mai girma in rayuwa ta rasa shugaba ta lalace ko ba haka ba in ya kamata in yana dawowa yana bada zikiri dan ba zai dawo ya ga abin da ya kamata a yi ba bayan shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shi akwai wani abin da ya faru ya kamata a ce annabi ya dawo bai dawo ba Fatima yar manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa duk abin da ke bata ma Fatima rai yana bata mana saboda son ta da yake kuma yace daga cikin mazaje wanda ya fi so shine wa Abubakar Fatima ta zo bayan mutum manzan Allah sallallahu alaihi Abubakar ta ce mishi tana son a bata gadan ta da dukiya da baban ta ya mutu ya bashi ta ce saboda kai ma Abubakar yau fa in ka mutu diyanka za su yi mi za su gaji ka kenan ni ma bani gadon babana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar yace mata la ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ma'ashirul anbiya la nuras ma taraknahu sadaqa manzo Allah ya riga ya ce mu kam annabawa ba a gadon mu duk abin da muka baro a matsayin sadaka Fatima ta ji zahin wannan magana sosai sai da ta ɗauki gaba da Abubakar har ta mutu suka ce ba ta mishi magana ba abin da ke bata mu Fatima yana bata manzon da ko bai bata mishi eh yana bata mishi da sai ya fito ya ce yake Fatima ko ya zo ya ce ma Abubakar fiye bayan duka mutanen da suka gabata ko ba ka ya ce ya Abubakar abinda na faɗa na cewa ba a gado na a ba Fatima sau da ranta ya ɓaci ko kuma zai ce Fatima ya lallashe ta karki damu ni na ce ma Abubakar abinda muka baro sadaka da wannan fushin ya kasance tsakanin shi da ita tsakanin mafi girman masoya wurin manzo Allah suna fushi ai da ya kamata ya fito dan ya rabi wannan matsala tsakankanin su amma ya fito kuma sai ya fito alƙahira sai zo ya ba Inyas kyautai a Amina sai zo ya ban kwana da manzo Allah wai da Inyas zai shiga jirgi shi ma wannan ƙarya ce ƙarya ce da ba ta ɗaukar shakku macin abubuwan suna da yawa za mu ce imanin Inyas da mala'iku ai kun ji mala'iku malam su mai muku bayani wasu halittu ne da Allah ya halicce su da haske ba su ci ba su sha ba sa gajiyawa kullun ambatan ubangiji suke babu wanda ya san adadin su sai Allah shi yasa yace wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ga su da karfin bala'i babu wanda isa ya tunkari su daga cikin mutane manzo Allah lokacin da aka Isra'i da Miraji da shi yace da ya hangi sama sai da ya ga Jibril da yadda Allah ya halicce shi yana da firfiki ɗaya ɗaya haɗari shidda ya ce saboda girman shi ya rufe sararin samaniya sai da ba za ka iya ganin sama ba dole kai imani da su a dunkule dole kai imani da su a rarrabe sojojin Allah ne sana nan yayi su to tsaka shi imanin ya sama da mala'ika shi a cikin littafin jawahirur rasail gayan juz'i biyu ne hade juz'i na farko shafi na 127 wani ɗalibin shi da ake ce mamman sani muhammad awal sai tura mishi saƙo saboda wasu abubuwa da suka ɗarme mishi kai ga sunan saƙon bismillah rahman rahim cikin wasiƙa qad ashkala ala ibn al-jahil hadhihi al-umur ma kayfiyatu akhdh jibril al-wahy an adh-dhat wa iblaghihi ila rasulillah yace ni fadan jahila al'amuran da sun ɗarme mini kai ina son mafita ya kai inya ya ne mala'ikar juli ke karɓo saƙo daga Allah yana kama manzan Allah wanda ya kamata mutum ya shakku cikin shi yana bincike eh to kun san me yasa yake shakku yana bincike an ce mishi komai Allah ne to kuma komai Allah ne ina batun saƙo daga sama zuwa manzan Allah yau waye saƙon kuma aka kama saƙon ko me saƙon sai ya suka ba me ka mafita nake nema cikin musa yace abu na biyu har yanzu na karanta qur'ani ban fahimci komai cikin qur'ani me Allah yake ni da qur'ani gaba daya to barka ji amsa inya farko ce mishi faman jibril hatta ta'rifa haqiqatahu yawaye malaika jibril haka fa haqiqan shi kai ce waye fal amru majazun la haqiqa malaika ƙarya ce ba wani haqiqa babu malaika jibril babu yace fal amru majazun la haqiqa yace al'amarin eh ba wanda ya rike shi ɗazu ba ka gani ba wanda ya rike shi ɗazun amma da yake so yake tabbatar da ɗalibin shi akan mummuna aqidan nan tasu sai ce mishi al'amarin fa waye ma jibril haka tsakana tambayar jibril yace jibril ƙarya ce kawai hayaniya ce ce bata da hakika to wannan shine imanin inyas da mala'ika jibril shine imanin ku shine imanin musulmi dole mu yarda da mala'ika jibril Allah ya kire shi ya ba shi sufofi daban-daban a cikin alkur'ani ya girmama ne daren lailatul qadr cewa akwai mala'ika jibril yana zawwa a cikin ta inna anzalnahu fi lailatin aha wa ma adraka lailatul qadr khairum tanazzalu al mala'ikatu wa ma war ruhu fiha ar ruhu kenan shine wa mala'ika jibril in ya sai ƙarya ce ba mala'ika jibril ga nan da tayan shi duk mai son yana da shi je karanta shafi na 127 Allah ya ce nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munziri bi lisanin arabiyyin mubin amma dukan ya sai ci ƙarya ce ba mu da lokacin mu sharadi dai ba mu je haka sanu sanu imani in yasu da Ahmad Tijani wallahi Ahmad Tijani a wurin Iyas Allah ne kai tsaye ba ya bauta kowa sai Ahmad Tijani a cikin littafin shunga kashiful ilbas yake cewa shafi na 97 intisabuna al-yawm haqqan wa sanaduna an al-shaykh al-khatam al-tijani min ghairi wasita idh huwa walillahi al-hamd hadirun ma'ana da'iman in ya yace danganta mu da ake zuwa ga Ahmad Tijani gaskiya ne kuma sanadin mu na wani daga wani har zuwa sanadin Tijani gaskiya ne yace saboda shi in ya alhamdulillah yana tare da mu a ko da yaushe a duk inda muke shi Ahmad Tijani in ya sai ce Ahmad Tijani yana nan tare da mu ko da yaushe bai kuna fahimta zanjan yana nan tare da su a ko da yaushe yana tare da su wannan sufa ta wace ce Allah ce Allah nake tare da kai a ko da yaushe a duk inda kake kaga nan ya dauki sufa Allah ya bawa ya ba Ahmad Tijani yake cewa har yau a cikin kita littafin shi asirul akbar shahi na biyar yace wa shekhu murid wa shekhu murabbi lil murid haqiqa huwa shekhu al khatam al tijani yace shehi mai tarbiya ta muridi da gaske ko da kun ga mana tarbiya ku ba mu bane ke ahmad al tijani shike tarbiya ku yace wa huwa ma'ahu da'iman ma tadhakkarahu fi qalbihi ya ce shehu tijjani ahmad tijjani yana tare da muridi ko da yaushe matuƙai yana tuna shi a zuciyar shi wa a taka da annahu bai ne dai kuma ya ƙudurta cewa ahmad tijjani ga yanan a gaban shi ya ce wa haza sirrun kabirun lil muridin tijjani ya ce wannan shine sirri babba na muridin tijjaniya cewa ya kudurta cewa ahmadu tijani na tare da shi a ji inda yake matuƙa ya tana shi a cikin zuciyar shi kuma ahmadu tijani ya kudurta cewa ga yanan a gaban shi wannan aƙida ko shakka babu aƙida ce ta kafirci ba wani musulmin da zai kudurta cewa akwai wani wanda ke tare da shi ko da yaushe a duk inda yake matuƙa yana tana shi saboda mai Allah ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا, إلا هو معهم أينما كانوا Allah ne kawai ke da wannan sifa in gona tattamuna ku uku na hudun ku ne yana cin ku yana tare da ku ya san abin da kuke cewa in ku biyar ne ya zanna shidda kai yana tare da ku a duk inda kuke shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yace martaba ihsani shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine aqida musu amma aqida in ya sace yayi ka kudurta cewa Ahmad Tijani tare da kai a ko ina a duk inda kake kenan zai taimaka maka zai agaza maka wanda aqida ce ta kafirci manzo Allah sallallahu alaihi yace ana inna zan ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani inda bawa nake zato na ina nan kuma ina tare da shi matuƙar yana tunawa ta ina fata mun gane tarayya kenan ta ilimi tarayya ta kewaye shi tarayya tana shi shi yana ganin shi kuma zai iya biya masa duk bukatocin da zai yanzu sai bangaren ilimi me kusan shine magana ta ƙarshe insha Allah zamu take ta saura me me girman ilimi wurin inyas idan kun taba samun labari an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara da 'yan watanni a garin Kano wallahi da yaran Hausa aka zagi manzon Allah kuma kun san saboda aka zage shi saboda inya saboda amma ku diba munafincin al'umma ta yanzu yanzu garin gana agaras wani malamin kuka ya tashi yana ta kufan baki game da an zagi annaba a wannan lokacin da yara hausa cikin hausawa gidan radio kun ana faɗa sai dai a zo ana ta faɗa wai mani najasa ne ko kuma sahir ne ana kafurta mutane akan haka wai mani yana da tsarki ko kuma najasa ne akan haka aka kafurta sai bin taimiyya kuna ji gidan radio ko kuma wai shan rubutu da zama yana ta hayaniya shan rubutu da waye da mai haka kai da an zagi manzon Allah da denmark suka zagi annabi suka yi karikacir nashi wace ƙasa ce bai kusa zabara ta duniya o zanga-zanga ko ina bisa a yanki alaƙa da ita kaza da kaza maza da mata ƙasashe gaba na musulmi najeriya an yi nan ma nijar an yi sharri gudu ma da aka kusa kusa nan ko kaga duka an yi ko ba ka ba to amma dan mi da dan tijaniya ya zagi manzon allah ba a yi ba ba abin tambaya bane ba kenan na gida ne zagi manzon Allah wa kashi cikin yan ɗari ka garin ga tashi ya kowa ya ga ba dace ba babu shi wallahi gidan radio wa kashi cikin yan tijaniya tashi ya saya kare da in nuna muku wallahi wurin su in ya saya manzon Allah mutanen kuma kafin ya zagi manzon Allah sai da ya ga wasu maganganun da duk in ya saya ga su ba mu da lokaci ba ni mu zama muku su gaba daya amma na daga cikin su ilimi in ya siya ce wanga lokaci na shi ne saboda lokaci ne na faiza kuma faiza ahmadu tijani ya mishi alkawarin cewa shine shugaban faiza na farko kenan ya ce kuma ilimi mutane kasa bata kansu kasa bata ma kansu lokaci wurin neman ilimi kana sai kana biyan malamai da littafai sai ka ba kanka lahiya in yaskin ya faɗa kuma wanda zai zagi in yaskin ga abdul in yas ake ce mishi sai dai ga irin wanga maganganun ka ya zagi manzon Allah dan ya nuna maka wannan zagin annabin aqida in yas ce mutumin nan da ya tashi maulidi ne ake wai da da maulidi dan wa yake shi da su da suke shi ta suke dan wa suke dan manzo Allah yanzu gashi maulidi ya zan dandalin zagin wa manzon Allah kuma da yaran Hausa wallahi cewa yi kuma hidda kir sunan Allah da suna na tsantsa haka ba na girmamawa kamar da zani ce Ibrahim kai ko Musa ko wani haka haka yace manzo Allah yace mu akan inya ku yi haƙuri zan ga magana garin ta zan shaida kowa ya ji akwai wanda bai taɓa shinta in kun mutum na so yana da kasa tun yanzu in ba su shura ya ce mu a kan inyas da muhammadu zai zo sai ga mutane ba za su fahimta ba sai ce da muhammadu zai taso daga kabarin shi a madina a kan inyas sai mu taka wuyan shi abdul inyas sunan shi wakashi ya yi ta ihu garin ga game da magana mai muni shi yan tijjani kaji wai sai sai ya kyalle yake ana ta zikiri ana salatu fati wai manzo Allah ke zamane kuna cin mutunci shi kuma zai ta zama tare da ku wace irin magana ce wannan kaga wannan abin ta kai bar ku shi me yace game da ilimi in ya yace ka sani ya kai dan uwana anna ar-rajula la yakmulu في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ yace ka sani ya kai dan uwana ba yadda za a yi mutum ya kai mataki makura na ƙarshe a cikin ilimi sai ya kasance yana ɗebo ilimin shi ne ba tare da tsakankani ba na mutum ko littafi kaga hanyoyin neman ilimi dai ya rufe ko ka je wurin malami ya koya maka ko kuma kana da ilin ido wanda zai baka dama ka karanta ka fahimta ka bude littafi kai mi sai ce to ba za ka kai martaba mai girma bangaren ilimi sai ka yi watsi da malami da littafi to ka koyi ni wani ce tabargaza su to me ka koyo sai ci gaba da cewa fa inna man kana ilmuhu mustafada min shaykhin aw naqlin fama bariha anil akhdhi anil fama bariha min anil akhdhi min al-muhaddathat yace duk wanda ilimin shi kasance yana ɗebo shi ne ta hanyar malamai ko littafi to ba zai gaji ba yana ɗebo zancittuka ta hanyar labarai an bani labari kaza da kaza ba kuna karatun bukari ba majalisin malam malam rabu kuna karanta mu wata majalisin malam rabu Allah saka masa alkhairi ko ba ka ba me kuke shi ka hanyar imam malik ya kawo hadisi haddathana fulan an fulan akhbarani fulan a aje ga manzon Allah sallallahu alaihi yace in dai kana neman ilimi ta hanyar ba za ka gaji da zancen wayo an bani labari an bani labari daga matacce matacce ana tace wahala ta zaba kanka kawai an gane ko yace man qata umrahu fi ma'rifati al-muhaddathat wa tafsilha fa innahu hadduhu min rabbih to wanda ya bata lokacin shoran shoraran haddasana haddasana yace baya da wani rabo wurin Allah sai wannan haddasana kawai Allah ba mu rabon wannan haddasana yace wannan shine rabon wanda rabon wanda ya bata lokaci cikin haddasana ya shi muku alhamdulillah sai ce fa inna al-ulum al-muta'alliqa bil muhaddathat yafni yafna ar-rajul fiha wa la yablughu ila haqiqatiha yace duk wani ilimi da ke da alaka da an bani labari an bani labari an zanta mini kamar yadda ke cikin bukhari da muslim yace mutum zai bata lokacin shi wurin neman su kuma ba zai cimma abin da yake nema na guri ba kenan yana kuri mutane ne wurin neman neman ilimi sai yace walau annaka ya akhi da dai dan uwana ga hanyar da zana baka salakta ala yadi shaykhin min ahli Allah azza wa jalla da a ce ka shiga hannun wani shehi daga cikin mutanen Allah madaukakin sarki da la'ausalaka ila hadarati shuhud ila hadarati shuhud alhaq da sai kai ka zuwa ga halara ta ganin ubangiji fa ta'khudha minhu alilma bil umuri min tariq alilham as-sahih min ghairi ta'ab wala nasb wala nasb wala sahar kama akhadhahu al-khidr alayhi salam yace da ka shiga hannun shehi ka raba kanka da wani muhaddasana da wani zuwa karatu da tafsiri da komai ka shiga hannun shehun ɗarika sai ya kai ka matsayin da zaka rika ganin ubangiji ubangijin sai ya rika koya ma karatu ba tare da wahala ba ko bata lokaci da darka kasa kwana kamar yadda an yace khidir Allah ya bashi ilimi ba khidir ba suke ko suka ce saboda suka ce khidir waliyin Allah ne wa allamnahu min ladunna ilman suka ce haka kai ma Allah zai sanar da wannan magana in yasta sai ce fala ilma illa ma kana an kashfin wa shuhud la an nazarin wa fikirin wa zannin wa tahmin yace kai ba wani ilimi mai amfani sai ilimi na kashafi Allah ya gaya maka da bakinsa yace duk wani ilimi bayan shi shirme ne wa kana shekul kamil yace ga wani shehi kamili abu yazid bastami yana cewa yana ce ma malaman zamanin shi akhaftum ilmakum min ulama'ir rusum mayyitin an mayyit wa akhadna ilmana an alhayy alladhi la yamut yana ma malaman zamanin shi izgili yace malaman takaddu malaman littafai malaman su bukhari da muslim da muwatta da sauransu yace ku kun ɗauki ilimin ku ne daga matacce zuwa ga matacce wani ya bani labari ya mutu wani ya bani labari ya mutu har kai ga sahabi har kai ga manzo Allah yace mu ilimin mu muna ɗauke shi ne kai tsaye daga Allah haddasani qalbi ar rabbi kai tsaye kenan kaji isnadi mayan isnadi kenan zuciya ta ta bani labari kai tsaye daga wa daga Allah ai kaga mayan malama sai an ce wani ya ba sai aka mutum takwas ko shidda sannan a ce sahabi Abu Huraira sannan manzo Allah shi haddathani qalbi arrad yace wa yanbaghi laka ya akhi abinda hidaciya da kai dan uwana la tatlubu min al-ilmi illa ma takmulu bihi zatuka kar ka shiga neman wani ilimi sai ilimin da zai sa zatin kai kammala irin ilimi na shi da ke gai to jama'a wagga ita ce babba ko babban tarkon da suka yi amfani da shi wurin kama bayan Allah so da sun hana su neman ilimi duk wanda ke karatun hadisi da da Qur'ani da tafsiri da fiqh da tauhidi ba zai taba yarda da maganganun sai yasa amma an saka barka a bige kana ta gafafa baka san abin da kake ba to sai su abin da suke so da kai lokacin so da baka san komai ba wallahi shekaran jiya ina wucewa bisa hanya nan wata wani taron ɗariƙar tijani an taru yana ce musu fa salatul fatan da kuke gani fa salatul fatan kuka ce ku auna shi da hankali fa ba za ku samu abin da kuke nema ya wuce hankali kawai mi kauya za ka yi saboda su ake ku bar amfani da hankalin a bugar da kai hankalin ma da ya maka saura ka bar amfani da shi eh ba tambaya dama shi shehu ba tambaya ba komi wannan shine tarkon da suka dan su kama bayan Allah an gane ko wanda wallahi duk wanda ya da karbo Allah ilmi daga Allah kai tsaye kafiri ne arne ne ko shakka babu cikin kafircin shi annabawa da manzanni da suka wuce da duk wanda Allah ya ga dama ya masa magana yana masa magana ne kan tsari na shi subhanahu wataala me Allah ya ce ma kana li basharin an yukallimahu wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu alim annahu alimun hakim ko innahu alimun innahu aliyun hakim Allah ya ce babu wani mutum da Allah zai tattamna da shi ta hanyar yi masa magana sai ta hanyar wahayi wa ma kana albashar an yukallimuhu Allah illa wahyan babu wani mutum da Allah zai mazance kai tsaye sai ta hanyar wahayi malamai suka ce wahayin nan na farko abin da ake ni ilhama ilhama Allah ya kimsa maka abin a cikin zuciyarka ka ji haka nan ne sai ka aikata kamar yadda yi da ummu Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifta alayhi fa alqihi fil yammi fala takhafi ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين وملائكة تقول متى كم سامت أبن يتكين زوجيا وباك أبا to wannan shine hanyar da Allah ke magana da mutum ta farko kenan aw min wara'i hijabin ko kuma tsakanin shi da wanda zai magana akwai mi hijabi wata sitira wadda babu wanda ya santa sai Allah shi yasa da Musa je magana da Allah ai min wara'i hijabi yayi magana da Allah manzo Allah da je can tattauna da ubangiji a fada ubangiji min wara'i hijab Allah ya mishi magana shi da aka ce mishi kaga kaga Allah yace nurun anna arahu wani haske ya kare ni yaya za a yi inga Allah bin gane shi aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma sha ko kuma ya turo manzo manzo in yazo sai ya kawo sako da abinda Allah ya so a kawo wannan su ne hanyoyi babu wasu bayan wannan amma in ya ya ce kai tsaye ake karɓo irin yurunwa wurin Allah wagga magana me hukuncin ta ban ji ba to bari mu shi ibn hajar al-asqalani me yace sai wadatar da mu saboda shi malami ne da babu jayayya a kan shi a cikin fatul bari juz'i na 1 shafi na 279 qala ibn hajar yace balagana an ba'dihim labari ya zo mana na wani shashe nasu susuwa sufaye su in yazo da Ahmad Tijani da masu kama da su yace labarin wani bangare nasu ya zo mana annahu qala wani na cewa daga cikin su ana la akhudha al-ilm ana la akhudha al-ilma 'an al-mauta ban ka ni ban karba ilimi daga matattu ba ruwa da karatu a cewa haddasa ni wani da ka bincika ya mutu wani an wani har manzo da haɓa ce wannan ba hanya ta ce ta neman ilimi yace wa qala akhar wani ma daga cikin su yana cewa shi ibn hajar ana akhudhu an qalbi ar-rabbi ina karɓa ne daga zuciyata kai tsaye zuwa zuwa ga ubangiji wa kullu zalika in ji ibn hajar kufrun gaba ɗayan hakan wancan na farkon da na biyu duka mine ne kafirci ya ce bittifaƙi ahli shara'a wai gaba ɗayan duk wasu masu masu wani addini daban su yarda cewa wannan kafirci har yau a cikin wannan littafi nashi fathul bari yake cewa faman idda'a anna hunaka fariqan ukhra ya'rifu biha amrahu wa nahyahu ghayra at-turuq allati ja'a biha ar-rusul yastaghni biha 'an ar-rasul fa huwa kafir yuqtal wa la yustatab ibn hajar yace duk wanda ke da'awar cewa ga wata hanya daban da yake nemo ilimi ta kanta ta yadda cikin wannan hanyar zai gano umarnin da aka mishi da hannun da aka mishi ba tare da ya bi hanyar manzanni ba ko kuma wannan hanyar ta wadatar da shi game da abin da annabi ya zo ibn hajar ya ce wannan mutumin kafiri ne za a nemi ba ma za a kashe shi kuma ba za a neman ya tuba ba hukuncin shi idan musulmi shi idan hukuma ta kama shi kisa ne kawai ba batun waya ce ya tuba za a kashe shi ne kawai saboda kafiri ne jama'a yayan uwa abin na da yawa amma yana ga saboda mun ja lokaci mai tsawo ne kamata mu dakata wannan shine hakikanin inyas wanda ke inkari ko yana musu wallahi ya ga littafin iyas ni zan rubuta su in san ranar da na bashi je ya bincika ya je a karantar masa ya gani wallahi abin da muka faɗa duk abin da ya faɗa da bakin sa ne abin da ya rubuta ne da hannunsa a cikin littafin sa muna roƙon Allah ya kare mu daga sharrin wannan fitina Allah ya kare mu daga faɗa cikin irin abin da suka faɗa su da ke ciki bayan Allah mabiya wanda ake jaye da su Allah ya fito da su cikin wannan kanyi masu jiran su in masu shiriwa ne Allah ya shiryar da su in kuma ba masu shiriwa bane Allah ya kawo ta musibar da za ta kau da su mu huta da dabarin ganin su gaba daya Allah ka shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan wa musulmi game da lokaci yayi nisa kuma alhamdulillah malam sani yayi mana nasiha ya jawo hankalinmu kama zan koma baya bisa ga farkon shimfiɗa shi ta farin cewa ba wai cin mutuncin wani bane ba wulaƙantar da wani bane a'a wannan wani ɓangare ne na tausayi ga duk wanda yake mai imani ba ya so ga ɗan uwan shi ya shiga cikin wani hali da yana da iya ya tsamo shi ko ya falkar da shi a ce ya kasa wannan da haka na farko muna fata Allah madaukin sarki wannan yan uwa da suka shiga cikin wannan hali Allah ka tsamo su Allah ka tsamo su kullun shi musulmi abin da yake guri kamar abin da annabawa suke guri duk yadda maza Allah bai san kafirci da kafirrai amma ba so yake kashe su ba so yake su shiriyu to wannan duka inda ahli sunna suke mutunan da ya kauce ma hanya fatan su su ga ya dawo ya biyo sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene yake nuna mana haka cewa annabawa musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muke koyi da shi me yasa muka ce ba wai yana kin kafirai bane dan mi dan su mutu shi so yake su rayu su yi imani a lokacin da aka yaƙi na Gatsafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tafi wannan yakin mutane da suka ji manzon Allah ya fito tsoro ya kama su da nihin su kai hari a Madina hari na gila menene hari na gila ba ku zato ba ku tsamma kawai sai ku ji sojoji sun hado muku kuna kwance a gidajen ku suna kashe da musulmi suka samu labari sai manzon Allah ya fita tare da sojojin shi da suka samu labarin manzon Allah ya fita sai suka watsu sai suka yi tsoro na musulmi suka juya da baya da lokacin da aka je wurin babu kafiran sun ɓoye shikenan maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fitar da rigar shi dan an samu ruwa ya jika ta sai ya shanya ta ga ice dan ta bushe sai ya samu karkashin wata itaciya mai inuwa sai ya kwanta tunda sahabbai sun ga maƙiyansu sun ji tsoro sun tsere yanzu babu kowa tare da su su ma sai suka watsa a cikin kwaruruwa suka kwanta bayan haka sai wani mutum ya gewayo sai tar da manzan Allah kwanci a cikin inuwa shi kadai ba kowa tare da shi shi kuma yana rike da takobin shi a zare ya tsaye kan manzan Allah ya daga takobin ya ce wane ne zai kare ka da ni yau manzo Allah ya ce Allah wannan mutumin wani tsoro da wata haiba ta kama shi yana karkata takobin ya fadi kasa bai ma sani ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki takobi ya ce to kai kuma yau wane ne zai kare ni da kai wane ne wanda zai kare ni da kai sai wannan mutum ya shiga karkantar da kai yana tawazu yana girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bar shi bai kashe shi ba inda manzo Allah mai sai kashe mutane ne ya bar wannan to menene natija wannan mutumin sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yayi alƙawali yanzu ya musulunta kuma zai kiri mutanen shi su musulunta kuma ya kire su suka musulunta ka gani don haka a takaice wannan nasiha da muka ji game da wannan yan uwa namu za mu ce yan uwa mu ne dan wajen bangare guda suna sallah kamar yadda muke sallah wadda hujjar su suma ita ce ahlus sunan nan sallan mu da su iri ɗaya ce haka suke cewa ko to amma aqida ita ce babban jari aƙida ita ce babban jari mutum yana iya yin sallah ba ya da aƙida sallah ta zaman tumi aikin ba za mu yasa Allah madaukin sarki ce amilatun nasiba ta sulana hamiya wai aikan an yi amma sun zama mi sun zama saban amma wannan ai musulmi ne wanda suke irin wannan da'awai ta cewa su musulmi ne suna sallah suna azumi su ne ake samu saboda rashin aƙida ya zamanto aikan sun lalace kuma ƙarshe za su shiga wuta Allah kiyaye ƙarshe za su shiga wuta in ba su tuba ba don haka kenan wajibi ne akan duk wanda ya zamanto ya san wani abu ya farkar da wasu al'umma don su gane almuhim wannan littattafai nasu ba kamar littattafai ne da ka sani kamar sahih buhari da muslim bilogul marami da sauransu ba wai su bane wanda a za ka same su a kowane masallatai ana karantarwa wanda littattafai ba karatun su ake da karatun su ake kahin ahalus sunna su huto su hada aibin su su da kansu mabiyan za su ce wannan ba gaskiya bane su bar su dan ku gane ba fa karatun su ake ba littafin wani yana ana bashi kimar da yahi alqur'ani ka kawo shi gidanka ka aje ganin shi ma kallon shi ma za ka samu aljanna dalilin wannan kallon shi kawai don haka kenan ba littattafai bane na ilimi na a karanta a gane su na farko suna yin karatu su shefan nan ɗiyansu suna yin karatu amma ba su yarda mabiyansu su yi karatu ba irin wannan labaran ne ake ba su a hana maka karatu an ce a dan duniya baka da malami duk malaman da suka mutu don duk wanda ke duniya yana karanta littattafan suwa wanda suka riga suka suka shuɗe ko to an ce wannan duka wanda suka mutu ne kaka kama ilimi wurin su kai za ka kama ilimi kai tsaye a wurin Allah to idan ne za ka ga Allah dole yanzu ka zan karkashin shehu shi kuma abin da ya sa ka yi shi ne za ka yi har sai ya ɓadda ma hankali dan duk lokacin da mutum ya ce kowa Allah ne wannan lokacin tabbas ba da hankali wannan mutum babu hankali tare da shi Allah ganar da mu sai a yi hakuri da kaɗan da muka samu abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskuren mu kuma Allah ka yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk